أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد wannan salatul fatihi ne taken wannan littafi din da muka matsa muka matsa to sai a ja salatul fatihi a tsakani malamin da ya wallafa littafin malamin dariƙa ne almajirin shehu tijani ne almajirin shehu ibrahim ne Allah ya yarda da shi to saboda haka duk lokacin da za mu yi sai mu sa kayan mu salati a duniya kowane salate za a iya sanin ladan samu banda salatul fati salatul fati ko shehu ne mutum bai zai ce ma ga ladan salatul fati ba saboda a ce dubu dubu dubu zuwa dubu dubu dubu zuwa dubu to inda ana karanta ladan salatul fati a hankali tahi zai yi idan ana karanta falalan salatul fati gaba daya sai ka higa wani yanayi shi yasa shehu tijani ya ce ismul azama don Allah ya sanar da mun ji shehu tijani da za mu gaya muku hi mutane sai su bar karatun qur'ani mutane sai su bar sallah haka yau tijani ya faɗa to yasa ismul azim din shehu tijani bai bayyana wa mutane ba sai bayan Allah ɗaya ɗaya wanda Allah ya yarda da su hi su ya gaya musu kuma annabi dama ya gaya mana akwai lokacin da ya faɗi ismul alim ummina aisha ta ce ya rasulullahi ka sanar da ni mana sai annabi ya ce ismul azima ba a sanarwa mace eh bai kamata mata a ce sun san ismul lal azamu ba to sirri ne salatul fati ismul azim ne duk mutumin da yake kuma yana da ka'ida idan kai salatul fati da rana da dare kafa ɗari to gaskiya da rana sai kayi ɗari biyar zai kai na dare ɗarin da ranan kai ɗari biyar da dare kamar yanzu nan kai ɗari to ya kai na rana ɗari biyar ɗin kuma idan tsakiyar dare ya yi kai salatul fati ɗari kamar yanzu kai ɗari biyar to sha biyun dare wanda ya yi ɗari to ya kai na yanzu ɗari biyar ɗin wanda ukun dare ya yi salatul fati ɗari wanda sha biyun dare ya yi ɗari biyar to na ukun dare in ya yi ɗari ya kai na sha biyun dare mutum ya yi ɗari biyar yanayin lokatai yanayin darajar sannan kuma da asalin masu wurdan salatul fatiha eh duk mutumin da ya zama mai shauƙin annabi mai tsananin begen annabi to in yayi salatul fatiha ladan su ya fa na wanda bai san muhimmancinsa ba ya sama har wasu bayan Allah muna salatul fatiha su sai su ce ba sa son salatul fati ko mutum an raɗa masa suna da salatul fati ko addu'a za a masa da salatul fati ya ce baya so ba ƙaramin kuskure ba ne a salatin kafin a samu mai daraja irin salatul fati za a jima salati ne sirrin da yake cikinsa Allah ne kaɗai ya sani a tarihi ta'arifi da tawili bai yoyuwa ya abin da aka ce salatin ya zama gwargwadon darajar wanda aka yi salatin dan shi darajar annaba zai sani ne to tun da darajar annabi ba zai sani ba ba yadda za a yi falalan salatul fati ya sani tun da kare akwai haƙa ƙadare ne wa miƙidari azim fa wannan kadai to sai mutum ya gani idan mutum yana so ya zan martaban salatul fati ya duba jihadu na shehu jibril salati ne yayi na yaumiya na sati guda wanda kowanne salatul fatin ya yi hikimomi da ilhama irin yadda Allah ya saboda duk abin da ake nema a salatul fati akwai shi sai dai shehu tijjani ya yi bayani ya ce kar a auna salatul fati a mizani na ma'aunin salati idan ka auna yi a mizani to yanzu nan za ka yi ga wani yanayi shi a mizani na salati ana so a samu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ana so a mizanin salati a samu sahabihi idan an samu sahabihi kuma a samu wasallim to kaga in ka ɗora salatul fati a mizanin salati ba sahabihi ba sahabihi a mizanin salati salatul fati kuma ba wasallim tunda yi nassin qur'ani za a duba inna allaha wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu kaga taslima wa sallimu taslima to wa sallimu taslima din nan kaga babu salatul fati tunda Allahumma salli din ne kadai yazo Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fati lima ugule wal qadim lima sabaq nasir al-haqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqa qadarihi wa miqdarihi al-azim to kaga ba sahabi babu kuma wa sallama to shehu tijani yace salati ne daga gaiba ba a daura yi amma aunin mizanin salati daga gaibu kurin Allah ya sauke shi daban yake da sauran salati ba wanda zai san ɗanɗanon sati sai wanda ya narke da ganin darajar shehunai da ganin darajar annabi to yi idan yana wurin salatul fati to zai samu darajar ganin matsayin girman martaban salatul fati amma wanda ba yi da malami ko kuma wanda bai more da malami ba wanda ba yi da ilimi ba yadda za a yi ka bayi darajar salatul fati ya ganka da daraja dan yanzu daga kajo salatul fati ma kai agunsa shi agunsa kai ba mutum bane eh wani yana du'a yana son salatul fati to salatul fati salatin annabi ne salatin sayyidina ali ne idan ka duba shafa gashi nan sayyidina ali duk dai wanda zai raya sunna a duniya bayan sayyidina ali yake ko waye shi mutum to sayyidina ali yayi wa annabi salati da salatin kana da damun magana idan an bar wannan kuma sai mu tambaye ka in kana magana akan salatul fati abinda ake gaya ma yi annabi ba ma salatul fati ba a turanci kai wa annabi salati Allah ya karba amma ganci kai wa annabi salati Allah ya karba a yarubanci kai ya karba amma a larabci ya fi lada a kowane yare za ka iya gaida annabi Allah ya yarda da gaisuwar da kai masa amma ka yi da larabci ya fi daraja to da turanci za ka yi wa annabi salati da yarbanci za ka yi ga an gaida annabi da larabci a bakin sai da na ali na kaga wani magana ban da kiyayya to saboda haka shehu tijani ya mana wasici ya ce in dai mun riƙe saifi da salatul fati ya ce mun wadata duk abin da ake nema a duk duniya yana cikin salatul fati duk darajar da ake nema a duniya yana cikin saifi saifi na shehu tijani saboda annaba haka sauke a ɗariƙan mu na tijani a shehu tijani ne mana wannan wasiti ya ce in dai mun riƙe saifi da salatul fatiha mun tsira shi yasa duk littafin da ka gani na tijaniya ba littafin da ba saifi babu yi idan ka bude jawahirul ma'ani ka ga saifi anan za ka san martaban saifi idan ka duba ya qutatul farida akwai saifi idan ka duba durratul karida akwai saifi kayabul hijabi akwai saifi ibadatul ahmadiyya fi sa'adatul sarmadiyya akwai saifi in dai littafi ne na tujjaniya ake maganar tujjaniya to a ciki za ka tadda saifi in ba ka tadda saifi ba to littafin ba na tujjaniya ba ne shehu tujjani ya kawo saifi ya kawo salatul fati ya ce mun rike wannan guda biyu duniya da lahira sun ishe mu salati ne wanda saboda neman albarka da izini male ne ma ijaza in ba a yi maka ba ma za ka yi da ijazan ya fi lada a cikin lazaminmu na safe da na yamma duk muna sawa lazumin safe salatul fati ɗari ne na yamma salatul fati ɗari ne wazifa salatul fati hamsin ne to ina gaya muku duk ran da muka zo falalan bana mun karanta falalan salatul fati mun yi sati da muka yi gaba mu fita ba sai da kanmu ya kulle muka rasa a ina muke saboda martaban salat salatul fati nauyinsa daban yake malamin da a dalilin za ka samu salatul fati kudubar bakari fa bayanan da yake faɗa akan salatul fati ma sai ya rudar da hankali hankali zai ga wani yanayi tunda ya ce idan kai kafa ɗayan baka yi ga aljanna ba a lahira ka cukume ni kamar mu da yake malamin mu ne mun san matsayin magana kai kuma da ma malamin ka bane kar ka karyata ka zo ka tambaye mu mu gaya ma manufarsa akan haka a babun falala ya faɗa ne matsayin faɗan hakan da ya yi to ya duba darajar girman salatin kuma idan za ka mana tambayo ka ce za a yi sallah da salatul fati mu ce ba za a yi ba ba a sallah da salatul fati ai ba sura bane ba a sata amma kuma abin da za mu baka hikima hankalinka sai ya daure ala gafu ta malam salatul fati ba a sallah dai amma za mu ce saurara in mu ne ya mu ya mu Allah sai mu sa shi a sallah kuma duniya za ta zauna lafiya ba kai sa kai magana ba a sa ba saboda kar mu bude kofar da ba za ta tausu ba amma na sa salatul fatiha a sallah duk duniya ban ga mai cirewa ba kuma za a zauna lafiya da karfi da karfi da yaji mun fi karfin ka da karfi da yaji eh ka ga dai abin da ka tuna hankali kana ga ba zai yoyi ba sai mu ma tambaya mu ce saurara idan aka yi sallah na azahar aka yi la'asar aka yi mangariba aka yi isha a duk sallolin na hudu ka yarda a ta yankari yana sa salatan annabi tambaya za mu ma ka yarda in ka ce ka yarda muka ce to mun sa salatul fati ne laifin mu amma amsa in mun sa salatul fati ne laifin mu babu nan laifi sallan har ta fi karfi a tahiyan ƙarhe an yi tahiya kuna sai ka ji na alama sallala sai da na muhammadin al-fati lima ugli wal kadir lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي لا صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ودار العظيم سيأتي السلام عليكم mun soka ta kuma ta soku an soka ta ta soku ba mai zare ta sai dai ana neman zama lafiya saboda shaddar zari'a to sai mu kawo ibrahimiyan da aka ce mu sa a ƙarhe اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت ربت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اتي ينقري مو a mazabar mu na malikiya mu sa salatin annabi mustahabi ne amma zuwa mazaban shafi'i ma farilla ne dan kai sallah din ba kai wa annabi salati ba ma su ba ka da sallah salatin annabi farilla ne a mazabar shafi a mazabar maliki ba farilla ba ne a mazabar shafi farilla ne mu din ma da aka kai ruwa rana sai da manyan alƙalai suka nuna cewa to mu din ma ko zai juye ne ya zama farilla zai zama ba zai zama ba haka dai a cikin ajaba an kai ruwa rana sai ku tambaye ni ko ta alaga ta malam shi me kalman kai ruwa ranan nan ne yawa tun da dai a ce ba a cewa an kai ruwa inuwa an kai ruwa rana to yi ruwa abin da malamai suke nufi ruwa dai babu shi ba a rayuwa kullu shay'in min al-ma'i hayy kowa kaga ya rayu fa sai da ruwa to ruwan ne asalin ruwa shi asali ma shi ruwa ba ma a rana ba fa yake ba ka je ka liƙa rijiya ba rijiya ruwa yake ba to a inuwa yake in ka je kogi ma ba a rana yake ba a kwari yake shi ruwa baya ma tudu baya ma tudu asalin ruwa ma a inuwa yake babu ma inda rana in ma rana ya bi ta kai ko teku ne a dai kwari yake in kuma teku zai bi ta kai ma saboda yawan ruwan saboda yawan ruwan ma ba zai yi zafi ba yanzu sha biyun rana in teku rana yana kan teku ka je ka taba sanyi za ka je shi a haɗe haka yake ijimadin a sandare yake to amma me ya fassaran an kai ruwa rana to abin da ake nufi da wannan magana ce ta alkunya dai gaskiya kurin dai an yi gwagwagwa an yi gwagwagwa shi ne fasarar an kai ruwa rana ruwan nan asali a kori yake an bar shi wani ya iba ko a rijiya da ya iba ya ce ruwan nan fa ba na ba ne wannan ruwa na ne zan sha ba naka ba ne to aka bar gindin rijiya da ya to gaba dai faɗa za a yi in dai ya bar gindin rijiyan ana nawa ne ba naka ba ne in dai ba a nan gindin rijiyan ake ba to ƙarhe dai abin zai koma faɗa in ko ba a yi ba aka feta to za ka ga an fara bude hammata to yi ne fasaran an kai ruwa rana wannan malamin ya ce ya yi wannan ya ce bai yi ba an sha wannan gwagwagwan a kan mu mata mu mazhabar to saboda haka duk ɗan dariƙan tijjaniya in dai yana neman daraja a tijjaniyar to gaskiya ka riƙe salatul fati eh salatul fati a dinga rike yi salati ne mai sirri shin kai fatiha ma sai da yi fatiha ne da salatul fati kamar yadda ismin nan namu yake da fatiha to yi salati mai daraja da salatul fatiha yake hada shi in dai kai fatiha to sai ka ƙara salatul fati ko addu'a za ku yi idan ana so kowa da kowa bukata ta biya malam wane ka yi addu'a malam wane ka yi addu'a in ana so a fita daga wannan wani wanda bai yi ba zai wahala jiya jama'a fatiha da salatul fatihi kowa da kowa idan an yi babban malamin ya shafa to kowa ya yi duk addu'an da ƙarya ka ce fatiha da salatul fatihi in Allah ya yarda ko ba a karba dan mutanen ba za a karba dan darajar salatin saboda haka in kun yi ƙarya mu mutu janiyawa to mu dinga sa fatiha da salatul fatihi wannan shine gaba na wannan karatu namu to gaba kaɗan malam zai mana bayani sai ku duba littafi Allah ya bada ganewa za mu tayi daga wali tabarraki ko to shikenan alhamdulillah wa bi tabarraki jama'a saboda neman albarka bi hadal mausumi da wannan taro almunihu wanda yake taro ne kararren taro don taron maulidi kararre ne ba za ka jana taron maulidi wani fitina ya tayi ko wani bishe ko wani menene babu daga zaran kun zauna taron maulidi zahirin kuke gani ba da nan a bar wa sarki Allah e jinsin nasibi na suna gurin taron sannan kurabiyawa suna gurin taron jibrilawa su wake kira da rauhaniyawa suna cikin taron kuma akwai wasu bayin Allah na ɓoye suna cikin taron shi yasa duk lokacin da aka jinjina za ka ji muryan ba irin na idan an ce to ba ka jin wani garjin murya a cikin muryoyin ai akwai wani ko baka ji ba ba da mutane ne kaɗai ba sai ka ji wani garji na murya wanda wasu bayan Allah ne a ɓoye suna nan taron manzon Allah akwai wanda baya gurin taron ne ai idan kun maza gurin taron annabi ba wanda ba zai zo ba mai mutanen lahira wallahi zuwa duniya suke taron annabi ba wa karanta tarihi ne yayi yi mana in ana maganan manzon Allah ai lahira ma barowa yake yi wannan shi annabi duk inda yake nan ake yi mana ba dan Allah ya kare aljanna ba Allah zai tafi so ta zo duniya idan annabi yayi nan ba aljanna haka yake idan ka daure saniya kana baya abinci da safe da yamma da dare ya saba da kai idan ka zo gida ya yake to wallahi haka aljanna yake wa annabi saboda annabi shi yake shayar da aljanna shi yake ciyar da aljanna dan aljanna idan kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to ba ta kara komai amma idan ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim Allahumma salli ala sai aljanna ta dinga fadi in dai yana wa aljanna salati in dai yana salatin annabi to aljanna fadi yake yi shi da kansa zai kara wa kansa bala in dai ya ji salatin annabi to yi salatin annabi aljanna shi yake kosar da aljanna shi yi wa annabi yi wa aljanna chemical aljanna vitamin din da yake za aljanna ta kumbura ta ƙara faɗi to salatin wannan shugaba na shehu tijani radiyallahu anhu abul abbas cewa yi aljanna yadda take a gurin annabi annabi ne yake ba aljanna nono take sha eh yi yasa in dai an yi wa annabi salati ƙara ƙara yalwa take yi shi ya za duk inda annabi yake aljanna hankalinta yana gurin da ba dan Allah ya kaddara ya tsare ta ba wallahi inda Allah ya ji aljanna fantsama za ta yi da gudu ta ruguwa ce jama'a ku gafara ga aljanna duniya ku gafara haka za ta zo a lokacin dannowa za ta yi ta fito Allah ne bai yarda ba wallahi daga an ba ta dama za ka ganta ta danno duniya ta faso saman bakwai ka ji wani rugugi aljanna ya zo duniya kurin annabi kurin take bege ka daina sha'awar ma aljannan ka so mai aljanna an yi nisa bayan Allah na gari wanda suna gani har hanji ba aljanna suke so ba irin su Ibrahim dan Adahama irin su Abu Yazid al-Bastami irin su Rabi'at al-Adawiyya su ba ruwan su da aljanna ba sa kuma tsoron wuta ba sa kuma tsammanin aljanna aka ce me dalili aka ce baiwa ce wutan baiwa ce aljannan ma baiwa ce ma bautawa ma yi bauta dan bayi ina ruwanmu da su muna bauta ne dan ubangijin bayi ina ruwanmu da su yadda ina ruwanmu da su ina ruwanmu da wani wuta ko aljanna suka ce ina ruwanmu ubangijin bayi muke gani mun je lahira ba ruwanmu in ya ga dama ya sa mu a wuta ko aljanna mun kurin ya ce mu bauta tsagoro mun bauta masa ko ya bayar mun ji daɗin bai bayar ba ma dama mun cancanci bauta masa to mu ne na yanzu masu ƙaramin niyya da mu ce Allah ya samu aljanna mu ƙara himma mu so shugaba wanda aljannan nasa ne nasa ne aljanna na annabi Muhammadu dan hi Allah yayi wuta dan annabi Allah yayi aljanna dan annabi Allah yayi duniya dan annabi Allah yayi lahi duk yadda ka samu kanka a duniya duk yadda ka samu kanka a duniya ka yi haƙuri ka duba me aka yi wa shugaba ka karanta tarihin da annabi ya je ɗayifa ya aka yi da hi da zai da ɗan harisa kai tunani ka gani mai annabi ya sha wahala sai da ya tsaya ya yi addu'a sai da ya addu'a yana zuwa ɗayifa ba jifan annabi aka fara zai da ɗan harisa yana karewa da mayafi sai da kafan annabi ya fara jini yana ji suna ji an shishita masa yara ƙanana suna jifan annabi annabin da muke nema ɗayi ba haka aka yi da haka yi hakan ana tarewa nan ana tarewa nan zai da yayi gaba yayi baya in kaga koransa duk sai ji sai da aka dawo aka baro gurin ana dawowa a gefe tafiya fa gagara ya annabi zama yi zama yi ya ce ya ubangiji ya ce Allah ina addu'a ya ce mutane abun mutane ya ce Allah ni dai duk abin da zai faru da ni kar in dai ba za ka yi fushi don ka zai ɓaci ba akan abin da yake faruwa da ni Allah babu komai mutane kuma gashi suna walakanta na Allah to amma ni abin da suka mun ba ya dame ni ba Allah ni abin da kai kake yi ba na so ne kai kai fushi Allah ni fushin ka ne Allah ba na so eh walakanta nan da mutane suke da abin da suka mun ba ya dame ni ni ba na so Allah kai kai fushi kuma a cikin abin da nake ba na so in ga fushin ka Allah bai gama wannan addu'a ba mala'ika jibrilu mala'ikan da yake kula da duwar watsan duniya ya zo ya ce rasulullah Allah ne ya turo ni ya ce a gaya ma mutanen nan na ɗayifa kana so ne a sa ma su kamar injin tahuna a nike su tsakanin dutse da dutse duk mutanen ƙasar za a yi ba sa su tsakanin dutse biyu sai a malkaɗa su sai annabi ya ce a'a ko a zuriyarsa a samu masu bauta wa Allah ai ba su sanna ba ne da sun sani ba za su yi ba Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka shirye da su ba sani ba ne wannan abin da suka yi ba karka kama su ba sani ba a zuriyarsu mala'ikan dutse ka je ka ce da Allah bana bukata ko su ba su ba Allah ba sa a haifi ƴaƴan da indiya ƴaƴansu za a samu masu bauta Allah to su ci albarkacin ƴaƴan haka annabi ya faɗa addu'ar da annabi yayi kenan to saboda haka muna tabbatar muku in ka ce layin annabi za ka bi to haƙurin da yayi ka dinga kwatantawa to wannan taro ne mai albarka taro ne wanda ake kiransa da munif kararren tare taron da Allah ya riga ya ba taron kariya sannan ta tasharraf kuma ana samun ɗaukaka bisarbi bari ma warada da ambatan shayin abin da ya zo fi haza da mauludi ga wannan abin haihuwa a sharihu wanda yake sharifi eh talazzazu ana jin daɗi bisi ma ya zikir lahabibi da ambatan wato wannan masoyi almahabubu abin so in dai an ambace shi din zaka ji daɗi duk lokacin da aka ce sai ka ji bambanci da garin ku in Allah ya yarda sai ka ji daɗi ba gulma ba yi da wani a kama sunan annabi ka ji tsigar jikinka baya ta yi ka caji kanka ba imanin naka akwai matsala eh in dai aka ce manzon Allah ai ambatan daban yake ana jin daɗi malam ba ana jin daɗi ba muna jin daɗi muna jin daɗi eh wa farhan kuma zaka ji ana murna bil maulidi da wannan abin haihuwa al mubarak mai yawan albarka fi hadha al uslubi daga wannan uslubi shine mashiga wa qadisa hasana al afadilu manya manyan bayin Allah sun kyautata mana min ahlil ilmi malama masu ilimi zikir ma warada domin sun zo sun ambato mana abin da hadisi ya zo da shi min al'asari na hadisi fi zalika cikin wannan tanwiyan saboda tsara ɗaukaka bihi da yi wa tanwirin da haskakawa lil fahmi na fahmi in dai ana kama sunan annabi to za ka je ka samu ƙarin fahimta kuma ka samu ƙarin ɗaukaka wayin kana ko da ya kasance nan ne ko la ya kaluwa baya kaɗaituwa ba da zalika shayin wannan min rubi a ce wani hadisin yana da raunin sanadi awwal ko kuma akwai wani abu aka dora fi sanadi aikin masu malaman hadisi akwai hadisin ko ya zama mauruyi ko ya zama sanadin ba mai karfi bane to duk da haka malam ya bamu labari yace ai ko da zai zama da wasu abubuwa na gyare-gyare gaira mustamidin ba tare da hadisi ne wanda an samu majingini sosai ba to fala naci mala ya ce mu dai za mu yi ƙoƙari mu zo da bibari ma rawaina wa shayin abin da muka rawaito fi zalika cikin wannan ala hazan nafsi bisa ga wannan tsari wa tamtai kuma za mu ji daɗi bihi da yi a samu duk mai sauraro in dai ya saurara zai ji daɗi wannan dugu da hurici wala hadaku ko eh da kuma wajen hurici da magana wala hadaku da ganin ƙwayar ido eh wannan kulu muna gaya muku musami da min madadi mu dai musami da muna neman majingini daga madadi ko kuma muna neman karuwa daga madadi hazar rasul na wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ila da amincin Allah muna neman gudunmuwa da taimako da martaban wannan annabi wa jaraban da daukaka wa karamin da karamci wa majadan da girma daraja wa azaman da girma muna neman Allah ya yarda da abin da za mu yi saboda alfarman wannan annabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal qadim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdari al-azim. to malam ya bude mana sai ku bude shafi na gaba ilam ku ana sani ai wal ikwan ya ku yan uwa amma da ni Allah Allah ya karar da ni wa iyakun kuma Allah ya karar da ku bi madadin da madadi na kari sayyid al-akwani na shugaban kasantatu baki daya annal maula kun ga ubangiji jalla ulahu wanda daukakansa ya girmama wata ala ya girmama amma siwahu ga wanda yawa ne ce kana kan Allah yi Allah kan Allah kanzu ne Allah taska ne lam yi urab wanda ba san yi ba ba wanda ya san Allah ba yanda za a kuma a san Allah fa haba sai Allah yake so an yi uraba za a san shi shi Allah abu ne da fa zai ba wanda ya san yi kuma sai yake so a san yi to da yake so a san shi ya za a yi a san shi faka laƙal kalak sai Allah ya halitta halitta eh li ya arewu domin a san shi eh Allah ya halitta annabi dan a san Allah ba yanda za ka yi ka san Allah sai da annabi eh dalilin da Allah ya annabi dan a san shi in ba annabi wallahi ba kai saka san Allah ba Allah ya yi annabi ne dan a san shi dan a san shi eh to ya za a yi a san shi ba yadda za a yi a san Allah sai da annabi eh duk wanda kaga yana kusa da fadan ma bai san shi ba in kaga an san wani abu daga Allah daga annabi aka samu sirri shi annabi shi ya san Allah kowa kaga ya san Allah to annabi ya so shi yasa muke muku wani magana a dunkule da baku sani wallahi na muku rantsuwa duk wanda bai san annabi ba bai isa ya san Allah ba hakika ba zai yiwu kuma in dai baka san annabi ba yadda za a yi ka san Allah hakika ba zai yiwu yi mana to ba a yi ga gida ba sai da kofa ba gida yana kulle ba a bi wata kofa ba ta ina za a gane abin da ke cikin gida watul buyuta min abwabiha haka Allah ya faɗa an za a zo gida bi ta kofa shi yasa mu da muka san shi muke ce masa magaga sirrin kudura eh magaga sirrin kudura na Ali wali mai tattali mai bushe mai falfali mai ƙasa ƙasa mai tambari haka ga wanda bai ji bai bari to barin ma'aiki adali haka eh kajiyan da annabin mu yake eh mai keta shamakai ya zarce makarai ya je ga babban halara ya tadda babban sarki ya masa ganin kasaita haka wannan annabin kenan ba yadda za a yi ka san shi wallahi sai ka bi ta annabi to saboda haka jama'a mu dage da san annabi wanda ya so annabi to in Allah ya da zai san Allah wanda Allah ya nuna masa ya san annabi to a nan zai san Allah ba zai yi ba ai dole sai da annabi ai i Allah ai la ilaha illallah ne la ilaha illallah ba sarki abun bautawa da gaskiya sai Allah to dan a san hidin ya ce
haka haka alkhairi dan a san shi shi yasa aka raba ba zai yi ba shi yasa dole Allah za ka yi wa ibada Allah za ka bautawa amma ana nuna maka fa hannunka mai sanda idan za ka tada sallah Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah kaga ji ashhadu anna muhammad
haka sai da yi ai idan kana ta da iqama Allahu akbar wallahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka alkhairi sai da yi sai da yi eh idan kana cikin sallan ma sai da yi annabi ko ina ma shi ne eh a sallan fatiha dai da ake karantawa to a fatiha ma annabin ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to ihdinas siratal mustaqim din annabi ne annabi ne dan qur'ani ya faɗa wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kaji ihdinas siratal mustaqim wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wannan innakan ka dauke da wa innaka la'ala khuluqin azim nan ma wa innaka latahdi ila siratal mustaqim malamai masu gani har hanji sun ce annabi ne siratal ladina an'amta alaihim annabi ne bayansa da annabawa da siddiƙai da shahidai da salahai siraɗan lazina an amta alaihim annabi ne saboda akwai ulayikan lazina an amallahu alaihim kaga an amta alaihim ya zo ulayikan lazina an amallahu alaihim to gaban da ya rage naka minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'u wa salihina wa hasuna ulaika rabi zalika fadlun min Allah wa kafe ma ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما من زن الله a ƙur'anin ka duba ko ina shi ne eh sannan kuma siradin ma Allah ya faɗa ya ce ya faɗa cikin alƙur'ani wa anna haza siradi mustaqiman fattabi'u to har tabarkin annabi ne wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum kuma wasaykum wasiya ake muku ku rike tabarkin wannan annabi na mu da muka ji mun ji kai ma yau ka ji a nan ma annabi ne in fatiha za ka karanta ma annabi ne sallah ba fatiha yayi to annabi ne to in sura ne dama mu a nan muke sai mu ce muhammadin a nan za mu yi da yi muke sallah yi muhammadin rasulullah wallazina ma'ahu ashiddahu alal kufari ruhamma bainahum tarehum ruk'an sujjadan yabtaguna fadalan min Allah wa rirwana simiyahum kaji sahabbai ma da su muke sallah simiyahum fi wujuhihim min athar sujudi zalika masalahum fi tawriyat ومثلهم في الإنجيل كذر نكر جشده فآذره فاستغلاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليجيز بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما mun kaga dama ma da annabin sai ka yi sallah sai ka kama gauran sunansa kana cikin in ka gama fatiha sai ka kama gauran sunansa Lissaka da alkhairi.
kuma ka ce mutum ne kaman kai anya a yi sallah da kai wane mutum ai ba zai yoyi ba na zaune bai ga gari ba bai ga gari ba yanzu kai ma yi sallah da kai sunansa ne zalla idan mun yi Allah ya ce kuma ya yadda Lissaka.
ya yadda in mun yi ya yadda aka kama sunan annabi ka yi sallah a fatiyan shi ne a nan shi ne in ka zauna ta hiya tana ɗora goyinka in ka ce attahiyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah to dole sai annabi eh wannan kuma tahiyan Allah ne ya faɗa attahiyatu lillah annabi ne ya faɗa azzakiyatu lillah at-tayyibatu sal annabi da ya gaida Allah sau uku Allah sai da Allah ya gaida shi sau uku Lissaka da alkhairi.
ka taba jin irin wannan daraja eh ya je inda ba sama ba ƙasa ba kudu ba arewa ba guri ba kaya ba komai sai mai komai a nan gurin da ya je gurin kurin hi annabi ya san inda gurin yake ya je halara gaban zaci ya ce bari ya yi wa Allah gaisuwa da jinjina wanda ba wani wanda ya gaida Allah da irin wannan sai ya ce a tayyatu lillah kyawawan gaisuwa na ladabi da biyayya annabi ya ce sun tabbata ga sarki Allah azzakiyatu lillahi tsarkakan gaisuwa na ladabi da biyayya sun tabbata ga sarki Allah a ɗaibatu salawatu lai kyawawan saloli na ladabi da biyayya sun tabbata ga sarki Allah annabi kurin ya tsaya to yanzu za ku ji sarki zai yi magana eh Lissaka.
Allah ne mai yadda ya so, da wanda ya so, abin da ya so, irin yadda ya so, kuma a lokacin da ya so, shi ne wanda ya ƙaƙanta ƙaƙa, ya buwaya a ƙaƙanta yi, shi ne wanda ya yayanta yaya, ya fankara a yayanta yi, shi ne wanda baya dan, baya ba ba dan, baya idan bare a idan ta yi, shi ya yi komai kuma ya fi ƙarfin komai, ya san sari. kun san sari din kuwa ba ku sani ta ai matsala ku kenan ku alfarmar shi yasa ina ga anya hausawa ne na gaskiya ya san sari ba wanda ya san shi shi gara an san shi in ya kama abu amma yi sari ba a ganinsa sai dai kayanka ya lalace shi ne sari kenan eh yi gara in ya kama ana gani sa a ce akwai gara akwai sari eh yi sari za a gan katako ne kar in ma menene kar abin yana nan kurin rana ɗaya sai ya karye shi sari ba a ganin sa yana boye a cikin wannan abin to Allah ya san sarin in yana ci yana ci ya huta ana kallon sa in ya gaji kuma ba yi tuwo ya ci sarin a kula da lafiyarsa da rayuwarsa ya san sari ba wanda ya san yi a rayin saninsa aka san yi kuma a rayin saninsa aka bari yi a rayin katar ne ga bari ke saƙa yi akwai Allah barin gaya ma tun kafin akwai tun kafin akwai din ita babu ku a lokacin babu ita Hakika.
babu i babu a'a babu kaka babu yaya babu jamu a hannu shine mabayani amma ba a fili irin wannan ba ba a fili ba na boye ba da sha makin buya ba mafara ga faruwar fararru magariya tikewar samammu allan da ba samaniya a samansa ba jihar ƙasa a ƙasansa ba gaban da za ta haɗa yi ba jijiyar da za ta rike yi bai da zamani bai da irami bai da gaba bai da baya zatin Allah bahi baya suhuwa siffar Allah baya ganuwa zikar Allah baya sanuwa shine komai tare da komai mai yin komai ba wani komai don haka mu ga mu a ƙofar sarkin kowa ba mu da ba mu da kowa sai mai komai sai manzon Allah kowa ya Allah dan manzan Allah kowa kar ka rike mu da laifin kowa manzan Allah to yanzu yanzu sarki zai yi magana eh yanzu Allah zai yi magana a nan kun san shi ko to wanda bai sani ba ba ku gane girman Allah ba Allah sarkin sarakuna ne wandara gagara kangara shakira shajira jiji tar makau ka taba jin wannan sunan makau Eh, mai kursi mai farshi kun san makau din kuwa sai kun ji matsala yo an sa shamaki an tare ba a ganin sa ai shi yasa yanzu wanda baya gani in ya in an sa shamaki wane an sha makance shi wane yana gani yana gani yanzu ba an sha makance yi to aka dau shama din ta ce makaho eh saboda makancewan aka faɗa an sha makance yi eh baya gani yayi an yi wa idan shamaki to an sha makance yi sai aka dau shama din makaho eh sai aka bar shama din a baya makance sai a ce ya makance shama ne a baya an sha makance yi to mun ɗau wani ɓangaren mun bar shama ɗin makau ɗin makau makau mai kursi mai farhi ma shasha ma shashan da ba a gallaba kun gane ma shasha ma sha Allahu kana wa man lam yasha lam yakun لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلتة كادر بل هو المبدئ المؤيد الفعل لما يريد to ma sha Allah kana wa man lam yasha lam yakun to sai mu ce ma shashan da ba a gallaba ka ji ma shasha din da karan da ba a kwarzaba garnakakin da ba a addaba gangaren a halitta gangaren a gwaninta tangaren a halitta shi Allah in ya sa shi abin da ake nufi da tangaran ka taba ganin tangaran ya karya an dora to idan wannan halitta an da Allah ya ma an dai an karya ka to dauri in dai ba na Allah bane ba dauri bane eh shine tangaran a halitta in ya daura ya dauru in ya karya ya karyu in Allah yayi nasa halittan duk abin da za a ka ba irin nasa ba ba irin nasa ba ka wani gurin ka face da wani abu ko kuma kaban ka ya karya sa ka ta ko ya zama irin nasa shi tangaran ne in ka rasa nasa ka rasa sai an gani e ba yadda za a gudure ma kafa a kawo ma na roba yayi daidai da na Allah tangaran a halitta sannan daya kwal amma mai diddika mai sammai mai kasai mai lafiyan da ba shi da tabbai mai ba da ci da ya ba kwabbai ka yi ɗan kaɗan kuma ya ma dubbai agar fatiya mai wuyar kwatance mai daɗin faɗa a zance mai tsaro mai tsari duk wani tsaron ba na Allah bane ba tsaro bane duk wani tsari sai ka tsara zan yi kaza sai ya tsara gobe da safe zan tafi kaza kuma sai a kai ka kabari ka tsara ya tsara tsarin sahi ne tsari duk wani tsaron ba nasa bane ba tsaro bane abinda kana zaune sai ka sa masu gadi an kewaye a zara ido ya zare rai masu tsaron su kasa tarewa sai da na alibin abi dali wata rana ya fito da asuba ya ga mutane da takubba da arduna da barandami da gariyo suna kewaye da gidan sai ce me kuke yi ya ce sai da na ali gadin ka muke ya ce saboda suwa ya ce ga makiya gadin ga mutanen sama ko ga na ƙasa ya ce ga na ƙasa ya ce to na ƙasa me suka yi sabi ai a sama ake hukuntawa idan a sama an hukunta na ƙasa su ma masu bi ne yayi abin da aka hukunta a ƙasa a sama na ƙasa ba abin da suka yi ya ta ba zai yoyi baya ya riga ya gama hukuncinsa kamar a sama a sama ake hukunci ba a ƙasa ba kun gane wannan magana ko ba gane ba to ba da zan warware muku don ku gane daidai gwargwado a nan ne mutane a nan garin suka zo kamar a kiri kasan ma haka don mu bar garin namu yawa tun da can yake da holis sahin sai a gidanka aka kewaye za a kama ka sai mutane suke gadi kar holis sahin din kiri kasan masu kama ka kar bibiyo ya kama ka yi kuma bibiyo da aiji ya ce a kama ka bibiyo ya isa a hana inspector general holis ya ce a kama ka dvo din ko babanka ne wallahi sai ya kama idan Allah ya yi hukunci daga sama aka zartar mala'ikun ma da suke gadon ka fili suke barwa sai kaddara ta sauka daga baya sai su maimaye ka sai jinal ya ce tayi ku tafi tsaron ba na Allah bane ya ce ba tsaro bane to yi ne mai tsaro mai tsari yanzu zai yi magana annabi ya yi magana bayan ya gama ya ce a tayyatu lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ka ji gaisuwa daya sai Allah ya ce wa barakatuhu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai da Allah ya masa gaisuwa uku sai annabi ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin jibril yana magarin cikewa ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sallan da kake in ka zo ta hiya hira ne tsakanin Allah da annabi shi ne ibadan firan da aka yi tsakanin Allah annabi ya gaida Allah Allah ya gaida annabi da yi ta ce taka za ta yi ga bari mu gane wani wannan magana ne saboda wasu wanda Allah bai gane da su ba ana yin sallah in mutum ya yi sallah sai ya ce assalamu alaikum an ce salata annabi sai ya ta ya fita ko to ka ga tahiyar ma kar ka yi in kai baka gaida annabi ba a sallan Allah ya gaida annabi a sallan ba da kake yi sallah ba Allah muke wa to yana gaida annabi a sallan Allah za ka gayar ai in ka je ka ce Allah na zo gaisuwa to gaisuwan da za ka yi wa Allah yi wanda za ka gayar yana gaida annabi kuma yi ne ibada atahiyatu lillah ataibatu lillah ataibatu salawatu lillah assalamu alayka Allah ne ya gaida annabi assalamu alaika aiwan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatu gaisuwan Allah ne yayi wa annabi annabi ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina jibril ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar duk da haka sallar bai kare ba bayan Allah ya gaida annabi annabi ya gaida Allah jibril ya yi kalmar shahada kalmar shahada kuma da jibril ya yi shi ma da sunan annabi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ma jibrilin ya gaida annabi sannan kuma a saman sai ka dora sai ka dora salatin annabi in ka dora salatin annabi ka gama sai ka ce assalamu alaikum in kai wannan sallah ya cika shi yasa sallan ma in ka duba Allah cikin ikonsa fa Allah muke gayarwa amma a cikin gaisuwan wallahi sai an gaida annabi saboda haka wannan al'ada ne na sarakunan duniya ma haka suke ba zai taɓa yoyuwa ka je gurin sarkin Kano ko sarkin Kaduna ka ce sarki ka zo gayarwa kaɗai ba in ka gaida sarki a ce je ka gaida waziri ka gaida waziri sai a ce je ka gaida galadima ga wan bai hima gaida shi kun gaida wan bai kuwa a ce je ka gaida wan bai eh ka je ka gaida mabudi in ka ya ce ka gaida shamaki a nan ma haka ake baya dama ka yi gafa da ka gaida sarki ɗaya ka fito ba ka isa ba to a duniya ma na haka shi kuma annabi shi a fadan nan shine shamaki a babban fada haka muke faɗa shamaki a babban fada tafkira a firan zati magaga sirrin kudura shi a fadar ma shi ne babba to shi ma sarki ya gaida annabi ne muke jira mu gaida annabi kuma Allah ya fito ya gaida annabi a fili to muna nuna muku fa wannan al'amari fa ya girmama al'amarin duk inda zai azimu ne duk inda kake tunani ya fice inda kake tunanin in Allah ya ce mu gaida annabi bai gaida annabi ba ma fa ya wadata to Allah ya fara gaida annabi abin fa ya girmama fa ya fice tunaninku fa kuma inda Allah ya fara gaida annabi inna laha fa da Allah ya gaida annabi Allah ya duba mala'ul a'ala yace wa mala'ikatuhu yuzalluna ala annabi magana fa ya kare Allah yace ni na gaida annabi tawaga na bayin Allah wanda sun fi kowa tsarki dan mala'iku ana kai ruwa rana darajarsu ya kai annaba ne ko bai kai ba saboda cikin mala'ikun akwai mursalai jibrilun mursali ne mika'ilun mursali ne isra'ilun mursali ne azra'ilun mursali ne munkari mursali ne wanakirun mursali ne atidu raqidu maliku lirwan duk wannan mursalai ne mala'ikun nan manyan manyan bayin Allah ne Allah ya ce to manyan bayin Allah sun gaida annabi abinda ake nufi da wannan ko za ku gane ko ba za ku gane ba saboda karatu sai da kwatance eh yanzu abin da ake nufi shugaban ƙasa shi muka sani idan shugaban ƙasa ya je gaisuwa sai aka duba ministoci da manya-manyan gwamnoni suka je suka yi gaisuwa yanzu yamu yamu in ba mu yi gaisuwa ma a suwa to aka ba Allah yi wa annabi fa Allah yi ya limanci ba gaida annabi mala'iku sun gaida annabi fa in baka gayar ba ma fa an kare amma saboda ƙauna da Allah ya duba ya ga mu al'umman annabi ne sai Allah ya ware munafukai ya ware wanda suke ba na kirki ba Allah bai ce yayi wannan su ba a gaida annabi sai na kirki shi yasa duk lokacin da kaga mutum yana ƙaiƙayi a kin annabi ba mai rabo bane eh baka ji da Allah ya sa marasa rabo za su yi ga ciki cewa za a yayi wannan su Allah bai faɗa ba yace ya ayyuhal ladina amanu ba ce ya ayyuhal muslimuna ba ba ce ya ayyuhal nasu ba ya ayyuhal ladina amanu ina masu imani wanda zuciyar ta cika da son wannan annabi namu to ya yi wallazi na amanin a nan muke da magana shi imanin yaya yake shi imanin fa da ake magana a nan fa wallahi sai ka sallama kulliya ka so annabi Ah, to ga wanda yawa annabi salati ya ce rasulullahi na raba salati na kafa gida uku na baka daya annabi ya ce yi to yayi amman da ka kara ya bi ya ce na raba rabi in baka rabi ya ce yayi da ka kara ya fi ya ce ta rasulullahi na ɗauka yi biyu na baka na ɗau ɗaya ya ce da ka kara yayi da ka kara ya fi ya ce duk salatin ma na baka ladan ya ce izan tukufa yanzu ka zama kana da imani yanzu kana da ito imanin duk abin da za ka yi na lada kudin ka ce ladan Allah ya kai wa annabi to yanzu ne ka zama kana daga ya ayyuhal ladina amanu in kai haka ka zama mai imani ya sa bayan Allah na gari su komai suka yi da ce Allah ya kai wa annabi rayuwar nasu gaba ɗaya akan annabi yake tafiya me za mu yi wa annabi me za mu bai wa annabi me za mu yi annabi ya ji daɗi da rana annabi da dare annabi da yamma annabi to wayannan su ne fa ya ayyuhal ladina amanu wanda suka yi imani ba wani abu a zuciyarsa sai son wannan annabi namu to sallu alaihi ku yi salati a gare wasu salimu ta salima ku yi salati ku yi ta salimi to saboda haka san annabi sai ya cika zuciyanka sannan ma kake daga cikin wanda za a yi wa annabi salati eh a- kai wannan fesa naku bai ba ka karba wannan turaren ka karba ka karba wannan bako ne karba eh a zo a ba malam Musa ladan an bashi Allah ya bada ladan kar a ji a fesa idan wani eh to ai ba a iya fesa an ba ku ba malam Musa lada ne Allah ya bada lada to lamarin yana da girma saboda haka ya aihu allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima al'amarin annabi idan ana faɗa wallahi kanka sai ya kulle gaba daya duk qur'ani aya 1614 ba inda baya girmama annabi sai dai mu in ba mu gani ba shikenan gaba daya qur'ani ko mu'jizar annabi ne dukkanin qur'ani mu'jiza ne ko mu'jizar annabi ake bayyana mu'jizar annabawa tambaya za a ma mujizar annabawa da suka koma ga Allah mujizar ta ƙare suna tafiya mujizar mata biyu annabi mujizarsa alƙur'ani ne ƙur'ani shi ne babba daga mujizar annabi to yanzu mujizar annabin daga nan har tayin kiyama har tayin kiyama yana nan kuma ko mutum bai san ƙur'ani ba in haka ma wani abu din za a ga ƙur'ani abinda yanzu ka rantse za ka mutu wannan bai yaka aya ba in kana so ka je lahira sai ka rantse baka da gaskiya yanzu sai ka je lahira wannan dai wannan dai in kaga wannan karka bar komai hidan adam ba mutuwa yake yake sai ya sani ba to dan dai da qur'ani baka da gaskiya mutuwa za ka yi in baka muku- mutu ba sai ka kuturce kudin kana kallo za ka kuturce ya yi ka aya ko wani abun fiye da haka wani ma zawai da hannunsa zai yi ana rantsuwa da Qur'ani a gaban alƙali baka da gaskiya Allah kana tayi hanji fa yanzu ka duba yanda yake a jikin ka zab in dai da Qur'ani ka rantsa ba gaskiya yanzu in ka tayi kai kaman kai kake ji yunkurin da zaka je ka ji hanji ya biyo hanjin ka kalau ya zube kai yanzu wannan bai yi ka aya ba kuma duk abin da ake a duniya yau in ana wa'azi abin da za ni na wannan taron Qur'ani ya zo da shi abin da za mu yi a gobe qur'ani ya zo da shi abin da za mu yi a jibi qur'ani ya zo da shi abin da za a yi daga nan ta yin kiyama qur'ani ya zo mu'jizan qur'ani ku duba ku gani ba mu je lahira ba mun san lahira duk abin da za a yi a lahira a nan mun sani kamar muna nan aka yi in ka rufe ido fa har wuta kake kallo saboda mu'jizan qur'ani kurin za ka ganta gata tana wani wani dammalmalewa haka tana wani juyawa idan ka rufe ido fa saboda mu'jizar qur'ani Allah ganin aljanna kake har ƴan matan nan kana ganin suna dan kewayawa ta nan kuma ruwan alkawzara in ka rufe idan ka Allah kana kallon ruwan fa a zuci gahi nan kaga yana hawa rurururu yana gangarawa duk gahi da yadda aka faɗa an karfe ido gashi to mujiza ne na alqur'ani abu ba ka ganshi ba lokacin bai yi ba amma abin gayi kat a zuciyanka kana ganin sa to annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mu'jiza da Allah ya wa annabi to duk mai tunani in ya duba ya gani al'amarin ya girmama duk abin da aka sani duk abin da bamu sani ba duk abin da za mu faɗa fa da annabi wallahi ba inda ba annabi ku dubi sama ku dubi ƙasa ku dubi gabar yamma kudu arewa duk abin da ka gani gabar in ka ce gabar yamma kudu arewa harafi ne na annabi muhammadu ne an ajiye sama annabi Allah ya ajiye ƙasa annabi Allah ya ajiye kuma da sunansa aka tsaye da su ba dan da sunansa ba sama da ƙasa ba za su tsaya ba wannan maganar gaggawa nake yana nan a littafin nan yana nan a littafin rayuwa annabi ne rayuwa duk mutumin da kaji an ce ya mutu to wanda yana tare da annabi wafati ne wafati ne in ka ji rahama annabi ana ce Allah ya mana rahama to annabi ne rahaman ai to iya za mun daina ma cewa Allah ya mana rahama kurin Allah ya ba mu annabi to shi ne rahaman in ka ce albarka annabi ne albarka in ka ce ni'ima annabi ne ni'ima rayuwa annabi ne rayuwa zamanin ma annabi ne zamani lahiran ma annabi ne saboda za a yi taron ne wallahi dan a bayyana matsayinsa ba dan a bayyana matsayinsa ba ba da ba a yi lahira ba lahiran nan da za mu je wallahi dan a bayyana mutane a nan an nuna annabi to ba za a gama nuna shi ba sai mun je lahira to saboda haka a lahiran ma annabi ne in kana karanta qur'ani annabi ne a cikin karatun duk inda Allah yake magana da shi yake magana yaya za a yi ka taba ganin wanda Allah ya rantse da rayuwarsa babu ba Allah ba ya ce Allah ba ya yi rantsuwa da rayuwar annabi ba fa da annabin ba fa la amurka Allah ya ce na yi rantsuwa da rayuwanka haka malamai sun faɗa yasin an ce annabi ne wal qur'anul hakim Allah ya yi rantsuwa da annabi wa innaka laminal mursalina anan a gane da annabi Allah ya yi rantsuwa ɗahe malamai sun ce da annabi Allah ya rantse ya rantse da yi Allah ya rantse da rayuwar annabi kai Allah ya rantse da garin annabi wani gun ya ce ba ma sai ya rantse da garin annabi la uqsimu bi hadzal balad wa anta hilun bi hadzal balad wa walidin wa ma wallat to kaji duk Allah rantsuwa yake da annabi walidin mutane sun ce annabi adamu ne wa ma walada annabi ne amma masu gani har sun hanji sun ce walidin din annabi ne wa ma walada ne annabi adamu Eh, wasu da ce walidin din annabi ne wa ma walada annabi ibrahim shi annabi shine walid shine baban kowa kika eh, annabi ya haifi kowa ya girmi kowa shine shugaban kowa shine baban kowa annabi adamu ma annabi ne babansa a zahiri ne annabi adamu amma ba da ni annabi ne saboda ya gaya mana an ce ya rasulullah kai daga waya ce ni daga babana abdullahi to shi ba yace daga abdul mudallabi daga abdul manafi daga hashim daga abdul manafi annabi sai da ya kai adana na ana masa tambaya adnana daga waye ce daga annabi isma'ila annabi isma'ila daga waye ce annabi isma'ila daga annabi ibrahim mana annabi ibrahim mana yace daga tariku yana korawa har ya kai annabi nuhu to yi nuhun daga waye ce daga namaku yana korawa har ya kai akanuku dan yazara annabi idris to idris daga wa ana korawa har aka je shitu aka je anushu aka je shitu aka je annabi adam to yi annabi adam daga wa ya ce annabi adamu ya ce daga tabo taban ba ya ce daga yimbu tak yimbun ba ya ce yi ma yimbun da aka yabo ya ce daga rerai daga kasa ya ce kasan ba ya ce daga jauhari jauharin ba ya ce daga haske daga kumfa eh kumfan ba da ya ce daga ruwa ruwan ba ya ce daga haske hasken ba ya ce daga ma
صلى الله عليه وسلم
to ga mai hankali wannan ya ishe ku aya Hakika.
to bari mu gusa gaba kaɗan don ku san martaban wannan annabi na to yi ne mana yake gaya mana ya ce kanzun lam yi urab fa ba an yi uraba fa kalakala kalaka Allah ya halitta halitta liyari mu don a san shi wa ma kalakal jinna Allah bai halitta aljani ba wal insi da mutane illa liya abuduhu sai dai saboda su bauta masa fa qabara qabarat sai Allah ya danki danka min nurihi daga haskensa almusawwin wanda an riga an kiyaye shi allazi qadara wanda Allah ya kaddara bi badi hikimati da kayatuwar hikimatarsa an ya kadariya Allah yana nufin zai kago minhu daga wannan ma kana na abin da zai kasance wa ma yakunu da abin abin da ya kasance wa ma yakunu da abin da zai kasance wa baka shi kuma abin da ya kasance da wanda zai kasance dacewa ma fi ilimi cikin sanin ubangiji fata sharafa tilkal qabarat sai Allah ya ɗaukaka wannan danga bi kadin bihi da rubutun da yake almustadibu tsarkakeke bi ma ya zahalal albaba abin da zai gigita hankali faqala sai Allah ya ce ayyuhan nur ya kai wannan haske hasken da Allah ya danka fa a kudura ya danka ya danke hasken da hannun kudura ba hannu irin wannan ba na kudura da Allah ya danke haske sai Allah ya ce da hasken sai Allah ya ce ai wa nur ya kai haske kun abdi muhammadan Allah ya ce da hasken juya ka kasance ka zama bawa na muhammadu صلى الله عليه وسلم
eh wani mahabbati da sona mukan sisan aka keɓe mu masjidan aka girmama shi falabbahu sai wannan haske ya amsa bi sam'i da sauraro wa ɗata da bi ya ce ya ubangiji na bi kuma na yarda wai tagala wannan haske da Allah ya danka sai hasken ya shagala bil ibadati da bautawa Allah min tilka sati tun daga lokacin da Allah ya danki hasken ya ce juye ka zama annabi Muhammad a lokacin hasken tun daga lokacin wannan hasken annabi ya shagala da bautawa Allah shi yasa annabi shine farkon wanda ya fara bautawa Allah ka faɗi wannan farkon wanda Allah ya halatta annabi ne farkon wanda ya fara bautawa Allah annabi ne farkon hasken da Allah ya halatta hasken annabi ne farkon hasken da ya fara bauta wa Allah annabi ne ba wanda ya riga annabi bautan Allah ko daga jibrilawa ko daga mala'iku ko daga mutane kuma halittan Allah kaf ba halittan da ya riga annabi dan yi annabi haskensa daga zati ne hasken bayin Allah daga hasken annabi ne ina fata kun fahimta to wannan hasken tun a lokacin ya gale da bautawa Allah la yabtaru ana tasbihi annabi bai taba fatara da yi wa Allah tasbihi ba wa tamjidi da girmama Allah wa taqdisi da tsarkake Allah wa tahmidi da yi wa Allah godiya wa zalika wannan magana fa da muke gaya ma na wannan haske bai taba yin fatara ba da tasbihi bai taba yin ta fatara da tamjidi da taqdisi da tahmidi zalika qabla qabla kalakal azaminiyati can kafin a yi zamani wannan hasken wannan tasbihin da yake yi da ta'anili wallahi babu zamani lokacin saboda yi zamani ba a samu zamani ba ai sai da aka yi rana da wata yauwa inda aka yi rana sai a ce yau inda aka yi wata sai a ce gobe to annabi yana yi wa Allah ibada tun ba zamani sai dai a yi kiyasin iya daɗe wanda ya tun ba zamani annabi yake bautan Allah bayan ba zamanin wal amkinati ko ba guri ba zamanin ba guri annabi yana bauta wa Allah ba sama a lokacin da annabi yake bauta wa Allah ba ƙasa نعم a lokacin da annabi yake bautan Allah ba al'arshi نعم a lokacin da annabi yake bauta wa Allah ba kursiyu ba lauhin mahaguzi ba alƙalamin alƙadari babu baitul izzati babu baitul mamuri ba falaki ba hurji ba falaki ba burji babu ko'ina babu guri نعم a lokacin annabi yake bauta wa Allah shi yasa al'amarin azimun ne Eh, ba yau bane ba yau annabi yake bauta Allah tun ba yau ba jiya ba hekaran jiya ba wata ba shekara ba bana ba faɗi a lokacin ma annabi bautan Allah yake a lokacin ba guri ba zamani tun ba zamani tun ba guri annabi yake jinjina wa Allah to jama'a ku ga wannan lamari sai da annabi ya dinga bauta wa Allah ba guri ba zamani sai ta miya ta alwun sanatan sai da ya yi gwargwadon shekara dubu ɗari shida wa arba wa irin alwun sanatin ya je gwargwadon shekara dubu ashirin da hudu annabi ba guri ba zamani ba kowa annabi yana bauta Allah sai da aka yi kiyasin ya kai kimanin shekara dubu ɗari shida da dubu ashirin da hudu annabi ya kusan shanye shekara miliyan yana bautan Allah ba magana shekara dubu wake ba ba dubu biya ya kusan shanye miliyan a lokacin shi kada yake bauta Allah kai manzon Allah Allah ya yarda wanda bai san wanda bai san shi bai san shi to saboda haka annabi a lokacin yake bautan Allah mutane ana maganar annabi har ba ku sani ba ana kuna ja baya wani mutum guguwa ya ɗauke yi na shaidan ana maganan annabi ka zo kana kwatanta shi da wani mutum annabi shi kama ma ba shi da shi ba annabawa dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu wallahi Allah ya halicce su ne albarkacin annabi gara ne gara ne don annabi ya ji daɗi kun san gara kun san gara to za a warware muku shi yanzu misali abin da ya za aka yi annabawan bari in gaya muku sirri yanzu dan Allah da annabi yau kai amarya kana da amarya za a raka ka kana ango kai kadai in za ka yi da daɗi hakan ma amma sai a duba abokan ango hudu ko biyar su raka ka amma amaryan na waye naka ne ta haka annabawan suke dan ran annabi yayi daɗi Allah ya yi su kur Allah ya ce to ku zo ku dan dafa masa baya amma an dafa masa bayan ma shi yake karan su wannan shi ne sirrin yin annabawa an yi annabawa ne wallahi dan an ran annaba Allah kurin yayi dan ya faranta wa annabari kuma an yi annabawa dan su bayyana darajar annabi abin da yasa aka yi su bari ku ji daga gare mu yanzu kamar zaman nan nawa na je wani gari wa'azi ko maulidi yanzu na fito na ce ni ne malam abba ni ne wani ai ba daɗi to amma a cikin ku wani ya miƙe aka ce jama'a za mu gabatar da wannan bakon ni na can na can tuwo a gidan wani babban mutum an sauke ni ko kuma ina yin lemo mirinda da ɗan balango haka yawwa naki hingida da wani ɗan fulo to kaga a laziri da an kurna an fara taron ya ka ce a malam gabatar da kai ake ai akwai daɗi wannan shine malamin nan na gari kaza malam wane da muka zo da ya kuke jin labari wanda bai sani bai sani akwai daɗi yayi to duk annabawa dan wannan suka zo duniya wallahi sun zo duniya ne dan su bayyana wa mutane martaban abin da yasa suka zo muna muku karatu ne zare ne da aba muna warware muku wannan shi ne dalilin da Allah ya turo annabawa duk malamin duniya iya abin da zai faɗa kenan duk annabi ya zo wallahi dan ya gabatar da annabi Muhammadu annabi dubu ɗari da dubu ahirin da dubu hudu lokacin kuma da Allah ya halicce su alƙawarin da Allah ya yi da su ga annabi na zan halitta tun suna ‘yan alan arwashi Allah ya halitta ya ɓoye shi bai bayyana shi ya ce idan ya zo za ku yi imani da shi ƙala agarantun wa akatun ala zalikum isri ƙalu agararna Allah ya ce fa shahadu wa ana ma kun mina shahidina da annabi na ya zo za ku yi imani annaba duk abin da suka faɗa da ba su faɗa haka ba wallahi duk shafe su Allah zai yi da duk annabawan Allah shafe su zai yi kuma lokacin da aka je farkon wanda ya fara jinjina wa Allah annabi ne lokacin da haka Allah ya halatta haskensa a hasken annabi gaba kaɗan yana nan labarin yana gaba a haskensa haka halatti ran annabi dubu ɗari da dubu wahirin da dubu hudu gaba ɗaya annaba wannan suka yi sahu suna ‘yan alan zarra a gaban zaki da suka yi sahu za a gaida Allah ba annabin da ya bude baki annabi yadda kaga za a yi sallah yana liman annabi ne a sahun gaba Dan annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu duk sahu ɗaya suka yi annabi ne liman annabi ya tsaya gaban zafi annaba suka yi shiru suka rasa yadda za su yi to annabi ya ce la ilaha illallah sai annabawan suka ce la ilaha illallah sai annabi ya ce la ilaha illallah sai annabawan suka ce la ilaha illallah sai annabi ya ce la ilaha illallah sai annabawan suka ce la sai zati yayi magana ya ce kai ba ku iya ku ku girmama shi ba kuna ga ya girmama ni ku girmama annabawan suka ce Allah ne za mu ce Allah ya ce ku ce محمد رسول الله صلى الله عليه Allah ya وسلم ce ku ce محمد رسول الله Allah ya ce ku ce محمد رسول الله صلى الله
yaya ku ce da lamarin yake Allah ne ya fara faɗan wannan kalma Allah ne ya faɗa shi annabi ya zama limami a gaida Allah Allah ya zama limami a gaida annabi wancan daban wannan daban na zaune sai ga ga alai sai da gayin ya ce karatu sai da kwatance manzon Allah duk inda ka gani Allah ne yake limancin gaishe shi ne ne ne amfanin mu ba za mu gaida annabi ba mu matsa da san manzon Allah a dunkule salati miliyoyi ta dinga zuwa gunsa ya ga yana da gurguzun masoya mun tabbatar ba kuma kun tabbatar amma ƙara himma saboda akwai gurguzu wanda san annabi ne zalla mu kai masa salati wannan shine sirrin maulidin sirrin da yasa muka tara ku so muke ku ce ku ce wannan shine saka da alkhairi shi ne sirrin taruwan imana shi ne sirrin muna so a jinjina masu son manzon Allah su mutu a daina tsoron kowa nan gaba a dinga duba annabi da idaniyar zuciya to raja'ana ila hadisul awwal za mu komo ciki ina fata kun fahimta to daga nan Allah cikin ikonsa da yarda ta sa eh wannan sarki wannan haske ya shagala bil ibadati da bauta wa Allah min tilka sa'ati daga wannan lokaci la yabtarru bai taba yin fatara ba ana tazbihi wa tamjidi wa taqdis wa tahmidi wa zalika wannan kuma qabla an ka qabla kalakal azmaniyatu wal amkiniyatu bi sittamiyata alhum wa arba wa iruna alhum sanatun thumma awjada subhanahu wa ta'ala isna ahira hijaban bayan hasken manzon Allah to sai Allah ya samar da hijabi dubu goma sha biyu mun san sirrin hijabin yi sirrin hijabin ma daga hasken mai gida ne daga hasken shugaba a haskensa aka samu sirrin hijabin Allah ya halarci hijabi dubu goma sha biyu daban-daban bayan wannan hijabi hijabi hijabi goma ya biyu Allah ya halatta za ku ji wayannan hijabin yadda za a yi a kansu wannan hijabi da Allah ya halatta labisa bi kulli hijab a kowane hijabi annabi ya zauna min hasinina shekaru wa ƙaban da lokacin mai yawa yi ne a ƙaba shekaru aru aru wanda ba adadi zamani mai yawa sai a ce a ƙaba mu ta gidan annabi ya shagala bidati maulahu da yi wa ubangijinsa biyayya mustamilan kulliyatu gaba ɗayansa menene nuna mus musta'amila ya dinga yin aiki kulliyati baki daya fi shukurihi babu wani abu da annabi yake sai wa Allah godiya alama aulahu ga abin da Allah ya jibinta masa wa hiya ita ce hijabul qudra Allah ya samar da hijabun qudra wa hijabul azma Allah ya samar da hijabul azmat wa hijabul minna Allah ya samar da hijabul minna wa hijabul rahma da hijabul rahma wa hijabul sa'ada da hijabul sa'ada wa hijabul karama da hijabul karam wa hijabul da hijabul yawa manzilati wa hijabul hidaya da hijabul hidaya wa hijabun nubuwa Allah ya samar da hijabin annabta wa hijabin rif'a da hijabin ɗaukaka wa hijabin ɗaci da hijabin ɗa'a wa hijabin shafa'a da hijabin shafa'a hujubin hijabai ne takamilu sun cika ƙadarwa gwargwadonsa laular sana min nurihi eh idan wani malami ya waƙe laular sana min nurihi larar wara is ta is irni lal'imi lalu ya ce laula ba dan dai sana da haske min nuri na haskensa ba la'aral wara da talakai sun tsiretu yawa irni lalu da gaba ɗaya sun lalace haskensa ba dan yi ba da talakai gaba ɗaya babu sun lalace sannan kuma menene gaba kaɗan bata fata jama'at sai aka tara fi ruhihi daga ruhinsa anwaruwa haskan kaninsa wa bi nurihi da haskensa ne kad hafaha ilalan aka kewaye ijilalan da girmansa aka tsare mu da hasken annabi ne aka tsare mu ba dan da hasken annabin yayi shamaki tsakanin hasken zati da hasken ayan ala ba da ba annaba tsakani kowa ya mutu da al'arihi ya mutu kursiyu ya mutu lauhin mahudi ya mutu alƙalamin alƙadari ya mutu kowa jibrilu mika'il isra'ilu da ba annaba tsakani da duk sun kone eh hasken zati Allah da ya danno da hasken annabi ne a tsakani yayi haka ya tsare sai hasken yake zubo hankali da baya tsakani da ba kowa da saman bakwai ya kone kasan bakwai ya kone aljanna ya kone da ba annabi Allah da wuta ma ya kone ku ji maganar da ba wuta jahannama kanta da ba annabi da ta kone annabi ne mata haka har ta zama wutan ba dan annabi ba da jahannama ta kone a cikin hasken zati kun taba ji to sai an konar da ita saboda tana daga yan ala albarkacin annabi wallahi jahannama ta zama jahannama albarkacin annabi aljanna ta zama aljanna albarkacin annabi yan Allah suka samu rayuwa da da bayi ya haka da buga bukin sa kurin ya tsare shine shamaki ya tsare hasken zati da baya tsakani kowa ya kone kowa ya kone kai wayannan yara na zamani wanda ba san darajar annabi ba to abinda za mu ce Allah ya hirye duk wanda ka gani a duniya ba dan annabi ba ba mutum bane shi an gaya ma duk duniya ba dan annabi ba ita duniyan bombin za ta yi ta gone daga hasken zati bombin za ta yi ta gone kuna kallo ai hasken da kofar allura ba aka yi niyya za a sakar wa annabi Musa an za shamake da dutse fa karramu sai sai ka wannan ma fa an lullube da hasken annabi falan ba ta jalle rabbahu jilil jabali ja'alahu dakan wa karramu sai sai ka to wannan hasken na zati ba annabi ne tare annabi ne tare Allah mun gode maka da sanin haka to gaba kaɗan ne aka faɗa irin hala eh to nan ne dai fi ruhi anwar wa bi nurihi da mun karanta kulluha baki daya min wa a gare ne dukkanin daga gare ne wa ilai kuma izo a gare ne kuma duk abin da ka gani a duniya wallahi daga annabi ne kuma annabi zai koma wa madaruha kaga jujjuyawansa bila haqiqati haqiqa alai ga annabi ne fakana munfaridan qabla hadi rabbi shi kadai gabaninsa ga ubangijinsa wa zadahu Allah ya ƙara masa ba da ijadihi bayan ya samar da hi sirran annabi ya zama sirri ne mushkiran bi kamali qurbihi wanda zai bayyana ga cikar kusancinsa fa min hujubu daga wayannan hijabai ya zama fahiya ita ta zama hujubun hijabi ne li gairihi da waninsa wala zat tajibu an gairi amma baya tsare hi ga waninsa an kairihi ne ko an gairihi ne kairihi ne ga alkhairinsa fa kana biha fi gayatul qurbi yana nan a matuƙa na ibada waya min sanahu daga haskensa ne ta dallat aka dan kusantar haka kai yusanu domin ba da banza ba a kiyaye zuhuruhu bayyanansa wasa yarahu da kasancewansa al-maula na ubangiji hijaban hijabi ne li zati ga zatinsa walau la sana'u ba dan da wannan haske nasa ba a rakal kaunu da talakai gaba ɗaya sun kone min nurihi daga haskensa wa ba da ibda'ihi bayan ya bayyana yi li hadhal hujub ga wayannan hijabai arrabi'atu madaukaka almuqamu da matsayi amarahu maulahu ubangijinsa zai umarce shi bil iqamat annabi ya zauna fi hijabul qudra annabi ya zauna a hijabin qudra izina ayara alhun amin wallahi annabi sai da ya kara dubu sha biyu annabi yana hijabin kudura ba kowa daga yi sai Allah hijabin kudura annabi shekara dubu sha biye wa kana zikiru fi zalika hijab a wannan hijabin ga ambatan da annabi yawa Allah shekara dubu sha biyu nan ga wuridin da annabi ga ibadan da annabi yawa Allah alhijabul a'la yana cewa subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la annabi yana faɗin haka sai da ya je shekara dubu sha biyu a hijabin kudura wa bi hadha alhijab a wannan hijabi ne al na farko annaba anan ne ulbisa Allah ya tufadar da shi amin libasil farali daga tufafi na falala anan Allah ya bayi wa annabi wato tufafin falala ma ta haƙaƙa bihi na abin da aka tabbatar annahu li kulli mukarrimatin alan duk wani halin girma annabi ya cancanci wannan ana aka yi masa annabi ya zama anan aka tufatar da shi da tufafin falala a nan ne annabi aka ce ya cancanta ga duk wani halin girmamawa daga Allah shi yasa sai ka ce tilkar rusulu faralana ba'arahum ala ba'arin minhum man kalama Allah to zaka zo gun ana warafa ba'arahum daraja to annabi ake ne a nan ne Allah ya masa wannan baiwa a hijabin kudura to gaba ka dan kuma wa rasulullahi nan ne ko rasulullahi azamahu Allah ya girmama annabi azamahu ilahu Allah ya girmama shi wa wajada minhu sa'iru ma yarahu Allah ya samar da dukkanin abinda yarahu ne ko barahu barahu na abinda Allah ya halitta masa suma amarahu Allah ya umarce shi bil intiqali annabi ya ciratu li hijabul azamati annabi aka ce to kabar wannan matsayin bayan ya zauna shekara dubu sha biyu annabi aka ce ya koma hijabul azma annabi ya je wani kuma matsayin daban fa a kama biyu a cikin hijabul azama annabi ya zauna ahada ahara alwun amin shekara dubu sha ɗaya wa kana zikiru fi hadal hijabi annabi zikirinsa a hijabul azama yana subhana alimus sirril kafi subhana alimus sirril kafi yana bada haka annabi shekara dubu sha ɗaya ya yi hijabul azama wa hadal maqam a wannan matsayin ne in ka shafa lahu Allah ya yaye wa annabi asraran lati surrori lam yadla alaiha wanda ba wanda ya tsinkaira gare illa maulahu ba wanda ya san wannan sirrin da Allah ya sanar da annabi sai Allah anan annabi ya samu wannan sirrin wanda wannan sirrin duk duniya ba wanda ya isa ya san wannan sirrin sai Allah saboda haka yasa aka yi magana sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam saboda sirrin da annabi ya tarar a wannan hijabin ba wanda ya sani sai ubangijinsa ina fata kun fahimta to anan ba wanda ya san wannan sai ubangiji walam ya ariwa siwa wani bai isa ya sani ba sai Allah ja mana baitocin gasu na na'am
وبالفتح اللدني قد تجلى له في هرة فيها اصطفاه wabi fatai ladani anan ne Allah ya wa annabi budi na luduni kada tajalla lahu Allah ya masa tajalli fiya halalatin a wannan halara fiya anan ne kuma in tsabahu Allah ya zabe shi لهم كشف حقيقة كل سر ولم يدرك حقيقته سواه lahu anan ne in shaka in kashafat Allah ya yi masa haqiqatu kullu zirin haqiqa in an ce ba haqiqa an kure eh haqiqanin kowane sirri na Allah to a nan Allah ya sanar da annabi eh shi yasa muke cewa muzaharar sirral judul juz'i wal kulli muzaharar sirral judul juz'i wal kulli kaji dalili da yasa ake faɗa shine mai bayyana sirrul judul juz'i wal kulli wa insana aina al ulwi ulwi wa sufli ruhul jasad al kaunaini wa aina al hayat ad daraini المتكلق بآلى رتب الأودية المتحقق بأسرار المقامات والصفايات منين هو الجزم الكونين وأين الآيات الدارين المتكلق بآلا رتب الأوليد المتحقق بأسرار المقامات الإصفية مقامات الإصفية سيد الأجر وجامع الأوساط alkalili azami wala bibi akarami to jiya ni ne ya faɗa duk wani sirri na Allah in dai sirri ne na Allah to a neme shi gurin annabi a neme shi gurin annabi sirrin da Allah ya sanar da annabi wallahi sai dai ubangiji ne in za a yi kwatance a ce wane masanin sirrin wane ba zai yi ba annabi shi ne ya san sirrin Allah saboda dole dan gida hausa suka ce ya san sirrin gida saboda sanin sanin sirrin Allah dalilin da Allah ya soke masa alqur'ani kenan to wa za a soke an ban da shi eh shi qur'ani manufar manufar Allah ne a qur'ani to annabi kuma shi aka sanar da shi sirrin Allah to shi ne ya san manufar Allah da dacewa kuma da muradin Allah to kaji dalili anan ne ya san sirrin da duk duniya ba wanda ya sani sai annabi walam yadri haqiqatu wusiwahu annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu wannan sirrin na Allah ban sani ba in sun sani ta annabi suka samu ta gudunsa suka samu to karfe takwas ya yi ko a ɗan ƙara kaɗan takwas da rabi ne to mu ɗan ƙara kaɗan ko mu ɗan gusa na summa summa amara hula ubangiji ya umarce bil intiqali da annabi ya ciratu ila hijabil minna ya koma hijabul minna fama kace fi ayara ta'ala ban sanata hijabil minna annabi ya zauna shekara dubu goma wa kana zikruhu fihi lil maula ambatan da yake ubangijin sa subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la annabi wannan ya danga yi a hijabul minna shekara dubu goma wa bi anan ne imtunna lahabbu alayhi Allah yayi wa annabi baiwa biya sana'ul minani da sunfi sunfi na baiwayyaki a wannan hijabul minna a nan Allah ya yi wa annabi baiwa da baiwa sunfi sunfi na baiwa ana cewa na mai baiwa duk baiwan annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu an tara an bashi shi ne baiwa yake a nan Allah ya baiwa annabi na bi ma lam tankashu haƙiƙatu zahiru nazari ne ko nazari eh nazari na ba wanda ya san haƙiƙanin yaye zahirin abin da ya kunsa li'adin ga guda ɗaya ɗulin zamani iya tsawon zamani ko kankani a cikin nazari ko kankani ba wanda ya yi sai ya sani a cikinsa su ma'amarahu ubangiji ya umarce yi bil yin tigali annabi ya cirato ila hijabun rahama annabi daga nan ya cirato ya koma hijabun rahama fa kama bi annabi ya zauna hijabun rahama yana bauta wa Allah ce ada alaban sanatin shekara dubu tara wa kana bi zikirhu lil maula ambatan da annabi yake ubangiji a wannan guri lil maula al karimi ga ubangiji subhanar rauhur rahim subhanar rauhur rahim to fi hadal hijab al jalili a wannan hijabi mai daraja anan ne Allah yawa al jalili an ni'matu to haƙaƙo aka tabbatar masa da niyya da annahu sallallahu alaihi wasallam huwa ainur rahama anan ne aka tabbatar annabi shi ne ainihin rahama eh rahamar ubangiji gaba ɗaya an ce rahama to an ce ainihi kwaya anan ne annabi aka tabbatar masa nan gaba a wannan hijabin rahama da ya jinjina wa Allah shekara dubu tara sai Allah ya bayyana ya ce to nan gaba kai ne kwayar rahama duk wanda ya samu rahama daga kai ne in dai kaga mala'ika yayi daraja ya samu rahama ai jibril ya ce rahama ta ta shafe kai ce wallahi daga kai ba ne daraja mika'ilu a dalilin annabi ne isra'ilu ai shi ne sirrin yakin badar din ba ka ga ranar yakin badar duk mala'ikun sun je ai so suke su faranta annabi rai abin fa da ya kai su kenan abin da ya kai su yakin wai ba dan kai mutane ba a dan a faranta annabi rai imana jibrilu ya yi yaƙi a gaban annabi ana sa shugaba yana yaƙi don a ran annabi ya yi daɗi shi ma rahama ta shafe shi mika'ilu shi ma haka a ranar yaƙin badar ɗan an yi sauwa na sallah sai annabi ya yi murmushi da ya marmaya aka gama sallah sahabbai suka tambaye suka ce rasulullah ya yake a mun gama yaki ne mikaili ne na ganshi da kwalkwali da sulke da kayan damara katar katar katar ya zo ta gaba ne ce ya dan jinjina mun muna sallah shine na dan yi masa murmushi ya fice murmushin da annabi yayi to ya biya shi kurin daga ya je gun Allah kurin takarda za a yanka ba ya ci eh annabi murmushin dama yi yake nema annabi ya ce mika'ilu ne ya zo katar katar katar da kayan mala'ika fa mika'ilu babban mala'ika fa wanda yau ya ga dama bilal yi saman bakwai da kasan bakwai a farcen sama zai dauka ya tillar abu jibrilu girma da yanzu jibrilu ya ka da buka bukinsa kwaya biyu sai ya toye duniya duk duniyan nan ba za a ga ko'ina ba amma da aka ce haka kake da girma ce mika'ilu ya linka ni sau dubu ɗari shida dubu ɗari ai fukafukin mika'ilu guda biyu ya ce wallahi ya lanka fuki hanya duk fukafukin nan na dubu ɗari shida na mika'ilu biyu ma ya fice na duka amma wannan mala'ikan fa ya zo ya zo yana so shugaba ya yi murmushi to wannan shi ma neman albarka ne ya kawo shi mala'ika azra'ilu baka ga ana yin ladabi ran da Allah yake son ya ga annabi yace za mu koma ga ga ubangiji Allahumma birrafiqil a'la da za a aiki mala'ika a zara'ilan sai da ladabi aikin Allah ya kira shi ya ce zo zan aika ga gurin bawa na in ka je karka ya ga gidansa ka yi sallama in ya ma izinin ka shigo ka shigo in bai ma izini ba ka koma idan ya zo ka tambaye ka ce yana so ne zai zo gurin Allah Allah ya neme shi Allah yana son kayansa yadda mu ma muke son sa Allah ya ce ina so daga kayana a kawo min kayana kusa idan yana so ya zo guri na Allah ya ce in yana so ka zare dan sa in baya so karin ka koma ba wanda duk duniya tun da aka yi duniya har ta yi kiyama ba wani wannan izinin ba kai azra'ilu fa yana ladabi ya zo ya ce me kawo ka in ji manzon Allah ka zo ziyara ko zare rai ya ce ya rasulullahi da farko ya ce na zo ziyara kuma da zare rai Allah ya ce amma sai ka min izini in ka min izini na zare in baka min bana koma yau waye ana magana manzo Allah ladabi yake wa annabi ya zama ba makawa ne kullu nafsin zai ka kalmo lokacin da Allah ya iba masa ya kare amma kurin ana jira in yace kar a zare ba za a zare ba haka yin kiyama da zai zauna har tayin kiyama haka za a yi kuma tayin kiyama ya zo da ransa ma sai a yi haka eh to Allah ya ce a tambaye shi me yake so azari ne ce Allah ya ce a tambaye ka ya rasulullahi in ka yi izini a zari in ba ka yi izini ba a koma ya ce to me Allah ya mana ta ya ce ina aboki na jibrilu da ya ce aboki saboda zuwa da mutum yake ya koma ai ne sahabi yanzu baka ji ana cewa sahabatu sahabban annabi ai ba abokansa bane to zama da mutum a guri ya sai a ce da kai sahab shi ma jibrilu yana dabdala da neman albarka yi ne yace ina abokina amma ba wannan bane wannan wani magana ce ta wanda hankali zai gane nan da nan jibrilu ya zo ya ce jibrilu lamari fa ya kusa baka zo baka da labari yace ya rasulullahi yace ai ina saman bakwai ne ana mun ta'aziya mala'iku gungu-gungu suna mun ta'aziyya a yau yau abokinka wanda kake masa hidima zai koma ga Allah ina karban ta'aziyyan mala'iku ne a can karkashin magirya tukewa to me Allah ya tanadi me ya tanadi aka ce yanzu gaba ɗaya aljanna yadda muka yi fantin nan an mata ado an mata ado alfarmar da karama lamar matan hurul aini kowace ta taɓa kayan ado ganyen aljanna suna nan an musu ado an yi kaza an yi kaza ya ce tun daga nan zuwa al'ari ya tankare da mala'ika mala'iku ne sun yi dafifi kowa an bar aikin Allah ana jiran ficewar ranka ba wannan na tambaye ka ba ya ce ba wannan muke bukata ba me Allah yawa al'umma na tanadi ku duba yadda yake tunanin al'umma na me Allah ya musu tanadi na ji abin da Allah musu ya ce Allah ya haramta aljanna kaf ga duk al'umma sai kayi ga al'ummanka sun shiga kuma duk al'ummanka da yake wuta Allah ya ce ko da imanin ƙwayan zarra ne sai an cire kuma lahira ba za a yi wa kowa shari'a ba sai an fara yi wa al'ummanka shari'a an ɗauke su a gurin kunci a gun tsanani sai ya ga aljanna mun bar filin sannan ba ake kula da mutane a musu shari'a al'ummanka su ne farkon wanda za su yi ga aljanna su za a fara yi wa hisabi Allah zai kula da lamarin al'umman kan an gama sannan a kawo kan kowa ya ce wannan na tambaye ka ce al'ana al'ana ɗana kalbi a yanzu ya ce zuciyata ta yi daɗi ya ce dama abin da nake so na je al'umma ta yanzu mu al'umma annabi yana ta mu ai mu ba za mu yi ta annabi ba jama'a wanda zai ma wannan gatan da annabi ya ma fa babanka bai maka ba kakanka bai maka ba duk duniya ba wanda ya ma wa yake kula yanzu maganar da ake gaya ma kai baka san mutuwa bane eh ya ai wannan zu ta qura ba kuma inna zilzalata sa'ati shay'un azim yau mace rauna fa ta zahalu fa ta zahalu gege cewa kowa zai yi duk duniya kowa ta kansa yake annabi yana ta mu me yasa ba za mu jinjina wa jama'a ya kai sarkin garin kun ka gani sai ka ki yaran masallaci za ka yi na kasuwa ba ka san an ga sarki sai ka gana haka ranka yadda da ana jinjina masa da hannu ɗaya to mu annabi ya fi ƙarfin hannu ɗaya mutum sai ya ga wani gwamna ko wani shugaban ƙasa sai ka ga yana haka ranka yadda ɗaya ana jinjina masa to annabi muke jinjina wa ya kamata mu yi masa mu annabi ba kuɗi za mu ba annabi ba ba tuwo za ka ba annabi ba shi annabi ba ruwa za ka ba shi ba duk abin da ka sani Allah ya masa kuma ya masa komai wanda Allah ya gaishe shi me zai nema a gunmu me za mu ƙara da annabi babu shi ba kurin dai godiya abin da annabi ya mana abin da annabi ya mana sai dai mu ce Allah ya saka wa annabi yanzu yau ko mutum kana zaune a halin da kake kunci a yau a yau fa a halin da yau kake aka baka mummunan labari aka ce me yake faruwa da kai wane aka ce wane ba labari a yanzu dai halin da ake gidanka masu bayi sun dabaibaye ka wallahi mun ga masu bakaken kaya suna nan a gidanka da masu fararen kaya suna wurga kar ka je gidanka baka je gidan ba mana ya kaga bacin ana cikin haka kuma wanted an sa ana neman ka gurare a dai a hakan cikin bala'i da me dai yan garin ku kuna dan zaman lafiya ka tsallaka ka fada gida matarka tana nakuda kuma ta ki haihuwa ta ki haihuwa aka ce sai dai aka yi ta asibiti aka dauke ta ita ma an tafi da ita sai abin da Allah yayi bayan nan kuma fa ai la yau ga yaran ka budurwai guda uku sun isa aure shekara goma sha tara tara har ila yau ba gama wannan ba abincin da yau za a ci kuma babu sannan kuma wayannan 'yan sandan sun koma ba a same ka ba sai mai kudin haya ya zai ce duk Allah ta a bar masa gidansa idan ba za a bayi kudin hayansa ba ka bar gidan nan na ya ce ka tashi ka bar gida nan an tafi da mataka asibiti sai abin da Allah ya ba ma wanda ya bi kado nan ana cikin haka mai gidan haya yana kamar gidana kafin ka farga malam kafin ka ce wani ba sai ga wani malam lafiya lafiya zo mu gaisa bana zo da Allah zo da Allah mu gaisa lafiya ya gaisa mu gaisa sai fito da ankwa karab karab sai yasa ya ce mu tafi da ma kai muke nema holin sai malana wannan bala'in kuma an kai ka an kulle ka a bayan sin ka rasa yadda za a yi da kai kwana ɗaya biyu baka san wancan labarin haihuwan ba wannan mai gida ya fara mafid da kayanka sannan ma aka fita da kai nan ga 'ya'yanka ɓula-ɓula mata guda uku kai baka gidan uwarsu tana asibiti mai gida ya ce a bar gida ‘ya'yanka ba a san inda za su yi gaba ba. Babu, wasu ba ta nan, su kuma ga sun yi aure, gidan ma kuma za su bari, ba ka san ma inda za su je su kwana ba. Waye gari a kai ka kotu, an je gaban alƙali an tsaya, ana ƙirga su ɗinka ana cikin haka. malam sai wani ya zo ya tsaya kotu na gaisa lafiya me yake faruwa da wane ne aka ce wallahi masu bayi ne suke bin sa kuɗi wane ya ce kai da kamar na san ka ya ce alhaji wani aini ne wani ya ce "Ah, kuma ba za ku gaya mana ba nawa ne ake bin sa alƙali ranka ya da ya gaji yayi abin da ake bin sa ranka ya da yayi kuɗin yana da yawa ba za ba zai yi ba kuɗin kamar mu tura shi dogon gida eh ya yi shekara bakwai a a fada dai to dubu ɗari uku ne sai ya zare ta ta ta ya ce ga dubu ɗari uku mun gama da wannan me matsalar ka ya ce to ranka dai mata ta ce tana asibiti ja ya ce mu je ana zuwa dokta yana tsaye wannan wannan gobe za ta mutu za ta mutu wannan take yayi yayi wannan abu sai- sai sai wannan tiyata yayi nawa nawa ne aka ce sai ya je dubu ashirin sai mutumin ya ce ga dubu hamsin ku yi tiyata za a sai magunguna ya to ga hamsin sak eh mu koma mu zauna ba a fice minti ashirin ba sai gajin ya ya ya محمد رسول الله
aka ce an gama ya to ya aka ce ba wani abu ba komai wannan nan da nan an ga kuɗi aka yake ma aka ce kwana biyu za a sallame ta eh sai mai kuɗin ya ɗauke ka ya ce jibi za a sallame ta ya ce to mu je gida ana zuwa gidanka malam sai ga kayan ka a waje me ya faru ne gidan haya sai aka kira mai gidan haya to gidan nan kuna da niyan sayarwa ne a alhaji za mu sayar mana za a siya nawa kuɗin gidan ya ce gida miliyan biyu da rabi ya ce a ka akawun a kai ki gida aka danna aka ce ga miliyan uku an biya miliyan biyu da rabi ya to kayansa ku mayar masa gida kuɗin hayan ku nawa ne dubu ɗari uku ne bai biya mata ga dubu ɗari uku kuɗin haya wannan gidan kar mu sake ganin wani suna nan ina magana aka ce "Al- ala ibrahim zo yaran nan ne aka ce da baka nan alabi mun tura su gidan makota suka zo ya ce wayan nan fa ya ce wayan nan ai yan mata na ne guda uku a to zo mu je hadeja tun da sai gobe za mu koma asibiti sai ya kwana a gurin waye gari aka je hadeja aka sai gado uku aka sai katifa uku aka sai kabel aka sai ledan tsakar naki aka cika wannan mo- motar nan naku mai sunanta kanta aka labta aka sai a daka da kaya aka dawo akwai masoya ne samari guda uku su gozo kowane saurayi aka bayi dubu ɗari ɗari aka ce ka je ka yawance ina malam ibrahim ina malam musa zuwa ɗaura auren Sa- sadiya da wace da wace a zuwa ɗaura aka kirawo yamma an ɗaura auren su aka kirawo matan unguwa suka yi lalle kafin ku bar gida magarba yana yi an kai su ya kwana waye gari aka ji aka asibiti aka zo da iyalinsa dan an dawo ya ce to sai ga kanta ya danno yana zuwa ya aka ce hadi ne buhu ɗari da alkama buhu ɗari sashin kama buhu ɗari ka ajiye kai me ya sana'ar ka ya ce ranka ya daɗe ni sana'ar noma na saba ya ce to ga miliyan ɗaya Eh, akwai- idan mutum ya ma wannan za ka manta to billahi lari abin da annabi ya mana wannan a kai miliyan bai kai ɗaya ba ke ka abin da annabi ya mana a miliyan wannan bai kai ɗaya ba annabi ya mana komai ya jama'ar manzon Allah abin da annabi ya ya hu wannan duk wannan kwatancen da nake muku kuma da da lokaci zan warware muku gidan hayan da aka kusan koran ka ne duniya ka kusan bari za ka tattare za ka tattare ka bari ba da dadewa ba eh masu sa an faɗin su ne mala'iku dama neman ka ake lokaci ya cika an garka shine ankon da ka ji ina gaya maka Eh, bayan nan an aika ka sijin shi ne bursuna shi ne kabari shi ne sijin din Eh, daga sijin sai kotu sai kotu sai gaban Allah ana kai ka kotu malam an sa ma mari jahannama za a kai ka yi ne dogon gida dogon gida Eh, dogon gida nan bayan kuma bayan ka tafi matarka da tana tana tana tana naguda ta- ta- tana da ciki ma nan duniya ka barta ka tafi yara zaka zaka sun yi saure ka basu ba mai kula da su ka tafi can malam dogon gida an kai ka gagar gagar za a kai ka jana annabi ya ce annabi na lahira zai ce ku tsaya dole a tsaya ce me laifin sa ya ce Allah ne babu takarda za a kai jana bai ce ba ku sanci sai malaku su yi sau je jibrilu zai ce asance sai a ɗauke wannan ankon na wutan jahannama in an jefar da ankwa ɗaya fa girman fa duk ƙarfen garin nan ka tara ba zai ba gaggarab mirif zai faɗi gaggarab haka ɗan kai idan mutum ya yi yau mai izin zurƙa ido ya yi jajir a kama han- ankon hannun a samu mala'iku su kuce gaggaga haka zai faɗi wallahi da zai hau kan mutum tubu sai sun mutu sannan ta dawo da hi annabi yana zaune a gargayin malari a dawo da kai ce bawon Allah me ya kai ya rasulullahi huda za a kai ni gare ta a ko ba a kyale shi ko ma an jima maka gama sabga za mu shiga aljanna mala'ikun da ankwa za su koma gurin Allah sun zo da mutum su koma da ankwa ba mutum sai su koma gurin Allah ya ubangiji wane da kace mu kai wuta annabi ya ce ya zauna zai je aljanna ya ce to abin da annabi akwai magana ai babu sai annabi eh sai annabi ya ce to yi kenan an jima a kawo tuwo a baka ruwa ga fa laifi a baka tuwo da ruwa ka ci ka zauna shi kenan sai na- sai walwala sai annabi ya gama ka da mutanen sa ya ce ku zauna ku ci a hijira shi kenan ana gama hisabi da jazaya an jima sai kana tawagan annabi a saka waye isa duk lahira ya ma haka to annabi zai wallahi ta yawa mutum miliyan haka mun karanta a tarihi wasu har an musu haka eh sai a tafi annabi ya ce a dawo da su a dawo da ba ko mutum kada yake ba har mala'ika zai je Isra'il zai miraji mala'ika yake azaba ya ta sake shi ba mutum ba wannan ifahami ne dan wa- in mutum ne to yaya zai yi aka saki mala'ikan nan me laifinsa ne annabi ya tambaya ce wannan mala'ikan ji jibril ya je gun Allah ya tambaya ce alƙarya muka tura ya halakar akwai yara ƙanana da mata da zai tafi bai je da wuri ba ya dan yi dile yi ne muke azabtar da shi annabi ya ce to ba na so a masa haka ina so a mai da shi matsayinsa a daina masa azaba sai mala'ikan duk an bibige gaya ne da ta ina so ya koma ya zai ya ce Allah ya ce ba salati goma shikenan shikenan shi ne laifin kuma aka yi wa annabi salati goma annabi ya ce to an mai da kai matsayin ka shikenan azabar da ba mala'ike ba ya je bayan dutsen kafa annabi yana yawo ga wani mala'ika duka mak mak mak ana masa azaba da jibril ya gan ya tsaya ya ce, "Ya- ya jibril wannan mala'ika ba ya ce wannan mala'ika ne mai babban matsayi da ya gani ya ce ana sani wannan a ƙarƙashin al'arihi yana daga manyan mala'iku aka tambaya aka ce kai ka je ka tambaya ne laifin sa aka ce lokacin da za ka yi isra'i da mi'raji an ce kowa ya tsaya tas shi Allah ya sa ya aiki yana kula da aikin Allah ka zo ka fice ka dawo bai tsaya ba shi ne Allah ya ce aka kira aka ce kai ya annabi ya fice baka taya ka girmama shi ya ce Allah ne ya sa na aiki Allah ne ya tambaye ce Allah ka sa na aiki na kula ya ce to in kana aiki na annabi ya zo baka san ka girmama shi ba ina annabi ya zo ai bari ake ya ce bari in an ma ka yadi ba za ka ji ba amma duka a azabtar da kai nan gaba kai za a gaya wani shi ne dalilin azabtarwan annabi zai fice isra'i yana aikin Allah aikin Allah ya zama laifi korin duk ba mala yake barin aikin Allah yake ana kula da annabi ba magana na aiki kaza kula da annabi shine aikin Allah a ran nan shi bai bari ba da yayi na Allah duka ya dinga ya to muna gaya wa yaran zamani wanda kana sallah kana Allah kake wa aiki baka girmama annabi duka za ka sha baka alfarmar daga nan annabi ya ce me me me me tuban za aka ce da aka tambaya aka ce ma salati goma yawa annabi salati goma Allah ya ce to a dalilin ka mun mai da shi matsayinsa tun da aka mai da mala'ikan ku duba kabinatul asrar har yau mala'ikan da aka mai da matsayinsa yana da kujeran zama a tsaye ke jibril ya ce zauna ya ce "Ah, kar wata ran annabi ya zo ya zama matsala ina nan a tsaye ko da wata ran za a yi katari ya zo ban sani ba tun daga ran nan zuwa yau a tsaye yake tar to jama'a mu tsaya da girmama
rasulullah sallallahu alaihi wasallam to Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fadi lima ughli wa lakadi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wa la hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadri qadari al-azim to za mu tsaya nan kuma za mu yi addu'a eh a hankali kuma karatun zai dinga buɗewa muna tafiya Allah ya saka da alkhairi to jama'a ai wa annabi salati goma Allah ka ƙara annabi daraja Allah ƙara annabi karama bismillah da qul huwallahu qafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka da kima Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli hal bismillah da kulwa kafa uku tun daga annabi adamu zuwa yau jama'ar musulmi da suka rasu Allah ka ji kansu Allah ya sa mu je lahira a sa'a Allah ya yarda da wannan lamari namu a lahira tsuntsiya ɗaya madaurin mu daya Allah ka yarje mana wannan baiwa da Allah kai mana ba mu da aiki sai san annabi kai Allah mun gode maka Allah mun gode maka annabi kuma Allah ka saka masa da alkhairi ba ma iya tarifin ni'iman da muka sama dalilin annabi Allah ka saka annabi da alkhairi kai mana arziki da kaunansa mu ji kowane lokaci muna son sa Allah mu roƙe ka mutanen lardin nan da mutanen karkara da duk wani mumini Allah kai mana arziki da san annabi duk wani abu da ake mummuna Allah ka ɗauke naku bukatun da namu bukatun saboda kaunar da muke wa annabi Allah ya biya dukkan sharri Allah ya kare li'ilafi kafa ɗaya ɗaya duk mutumin da ya zo a wani gari zai je karatu ya koma to yadda ya zo lafiya Allah ka mai da shi lafiya kuma salatin annabi da muka fara yau mun ja lokaci da yawa gobe Allah ya kai mu sai mu yi ku yi ta tarawa eh yanzu ma mun samu dubu ɗari takwas da hamsin kowa ya tara gobe muka ɗan yi da wuri ko rabin awa muka samu to kuma sai mu ƙara salatin mu yi addu'a to jama'a fatiha da salatul fati Allah ka yarda Allah ka amince ka tara mu a gaban annabi akwai yaron wajen ya askara tujjani muna masa addu'a eh Allah ka bayyana shi Allah ka sa ya fito yadda muka kudiri addu'a kansa a wannan zama da ake na majalisan annabi to Allah mu roge ka ka yarda da wannan addu'a ka bayyana yi fatiha gafa uku uku jama'a fatiha gafa uku uku mutanenmu da suka zo suke taya mu aiki na gini da bakin da suka zo suke mana hidima da ko matafi ne ya zo ya mana tayi da wanda yana gari ma yana so ya zo Allah bai kawo ba duk suna cikin addu'ar mata wanda suke dafa mana abinci suna mana hidima su ma suna cikin wannan addu'a duk mai kaunan mu kuma yana cikin wannan addu'a kuma Allah mu roge ka kai mana goma ta arziki da kaunan annabi bukatun al'umma na duniya duk Allah ka biya nama Allah ka biya Allah ka lamunce Allah ka sa mutane san annabi ya ranjayi kowa da kowa Allah kai mana arziki zaman nan namu mu zauna gaban annabi a lahira Allah kar mu ji kunya da mu da jama'ar mu a dalilin soyayyar da muke wa annabi da ku da mu duka duk wani kunci Allah ya dauke mana da sir al-fatiha sul kitabi qawlun la ilaha illa allah malam musa kuma ya malam musa ladan rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سمي صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر يمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنت لما جماعة الله يبارك